الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين دقيقة جوات المحرم shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin littafin malwaji fi zikir sunna wal kitabil aziz inda muke a shafi na ɗari uku da hamsin da biyu kuma muna cikin kitabun nika inda za mu tashi al-huququz zawjiyya haƙoƙin ma'aurata malayci al'usratu al'usra shi ne family iyali hiya labinatul ula fil mujtama ita ce tubalin farko a society a cikin mutane family ba haɗuwar family mata da miji su ne tubali na farko a cikin al'umma idan talahat idan wannan mujtama din ta gyaru sana al mujtama kullu to gaba ɗaya to tafi ya gyaru da zarar gidan aure ya gyaru to duk gaba ɗaya unguwa za ta gyaru wa idza fasadat idan kuwa ta baki fasada al mujtama kullu yace to gaba ɗaya to tafi zai lalace shi ma zai baki لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة shi za musulunci ya bibita wato family ya kuma ba shi kulawa babba sannan sai ya ce wa farada laha ma ya kulu salamata sannan ya wajabta mata abin da zai ba da tabbas alkufulu kamar garanti kenan zai ba da tabbas na kubutar wannan family din wata adata da kuma farin cikin wannan family din fa'atabara al-islam al-usra shi sa musulunci ya lura yayi la'akari da family a matsayin cewa mu'assasat mu'assasat wata cibiya ce shine mu'assasa wadda ta qumu ala shirkatin baina sunayi wadda take tsayawa ne akan haduwar mutum biyu mutum biyu da kansa ake fara samun wannan mujtama ne al-mas'ul al-awwal fiha ar-rajul wanda za a fara tambaya a kan wannan mujtama din shine namiji shine abin tambaya da farko kafin a je kan mutum domin Allah ya ce a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu ar-rijalu su mazaje qawwamuna 'ala an-nisa sune masu tsayawa da kakku akan mata idan kaga gida ya lalace dole gun mai gidan ne domin daga farko ya kamata shi za a ke gaya wa ma'aurata cewa wata shidan ka na farko shine hoton shekarar shidan ka na gaba in ka take kai sakaci kai hiriri ta to kuma ba za ka iya gyara sauran lokacin ba sai mutum ya tafa ba domin ka riga ka saba mata a wani yanayi sai a zuwa samu matsala ta ce ita yi ba haka aka yi ba kaza kaza kaza shi kenan kuma ba wuce ya ce sabo tirkin wawa to ta riga ta gawa da wata ɗabi'a wadda kai ma ɗan ya kai ba ta ka ba a rokai shi kuma ɗan ya matsalarsa inda ya kai sai ka sako don za ka nemi to shi ne ma ne ya ce a bima faddala Allah ba a zahun saboda abin da Allah ya fifita sashin su ala ba'din akan sai kun ji ka'ida ta farko dama Allah madaukakin sarki ba ba bai halitta namiji irin mace ba wala yadda kal unsa ko da ɗai na mutu ba daidai yake da wasu ba a da yanayin jirin jiki da komai da komai ba ɗaya ba ne shi za ba a so mace ta ɗauki ɗabi'a ta namiji ba a so in ka auro mace yanzu ba ta tsoron tsera ba ta tsoron kadangar ai ka auro mace yanzu namiji irin ka matawar da muke ma jiki ne kowa ta tsoro kake nuna in baya nan ki ga maza amma yana nan ki sai ya fito da shi amma ya fito da gudu ya zo kadangar ya ce maza a to kai namiji ka aure irin ka ina ga yawa idan ba kowa ba ya da ba yadda zai to in ma ba ka tsoron da to daure ki ko to kaga bima babbala Allah ba'dhum ala ba'din yake wadi ma an faku dalilin da yasa ka zama suka zama qawwamuna ala nisa'i din dalili na farko dirin tsarin da Allah ya na halitta ba dai bane na biyu kuma wadi ma an faku saboda tiyarwa idan ba ka tiyar da mace a gidan aure to girman ka ya faɗi ai kuna ganin labarai kala kala duk wanda ya zo baya iya daukar responsibility da gidansa to ba abin da zai iya gaya wa ta gidan babu shi idan ya faɗa za ka mayar shi za a ga iyayen mu yadda suke idan za ka in kai aure ki ne ko wani ba dogon wa'azi zai ce kai hakuri sannan karka take a ga tsara ka san aure saboda in mace tana so ta yi ba sharri idan ta je ta kai ƙarar ta akan abinci ai ka ko alƙali ba auren ba ka iya ji da ita mutuwa za ta yi yana ɗaya da cikin tira ko da alƙali zai kalle ka ya raba aure to yi za karka so ba sun kuma gane wannan lagwar idan tana so ta yi gani sai ta yi wannan kawai ta ce baya ba ta sai har wani bawan Allah da aka zo yace ni ne ba na ba ta abinci take baya ba yace dan Allah yace waliyanta dan Allah ku zo mu ji gidan ana zuwa aka ga ba wankin kafa da komai akwai wallahi har da nama a tukunya waliyin da ya yi amma an yi yar iskar yarinya yarinya nan kaza kaza kaza to irin wayannan abubuwan dole ni yadda za a yi ka toshe gurin kar ka bada kofa a toshe sai dai ba yadda za a yi wannan kuma wani yanayi ne aka riga duk ta san da ba haka ake ba wani yanayi aka riga na lockdown an gane ko yawwa to saboda haka to shi za yake gaya mana wa bima anfaqu min amwalihim ka gane da kuma abin da suka ciyar da daga dukiyoyin su shine liyofit zu sa'atin min sa'ati kar ka aro rayuwar gidan wani dan kira cin nama kake ji ka kar ka haka za mu iya shiga wani mon bi da kai kai ka je ka yi biyayya dubu ashirin da biyar ni kuma ne biyayya dubu biyu kar ka bi biyayya wa mai ashirin da biyar wata kila albashin da ta dubu ɗari da hamsin ne sai kuma naka dubu sha takwas ne dan da yasa ba dan da za ka kalla shi yanzu tuwanti ba fa jan da ya ɗauka misali dubu ɗari ne kai kuma me yake yanzu ba ka san da ɗin dozan ɗinka ko duwan dubu biyu zai kake dubu biyu ka fito kawai ba wani kunya a ciki to wannan yanayin shi ne ba ni zai zai tsere shi idan ka koyi shi sai ka zauna lafiya in baka zama literate a wannan yanayin ba to abokai ko wani yanayi na wasa wanda zai kai kai baro ka zo kala da rafin to yi za tsari za ka bi daki daki domin mata suna da wannan tsarin ba wani bawan Allah ba a kaiwa wato ko da yake sun tarka kawo kaza kaza kaza in ya zo yace kin ga fa kaza kaza za a yi da sai je ji wani wata da yazo je dau albashi duka je ba duka kace za a je kaza zai je dauki a wannan kudin ba babban zai je dauki a wannan kudin wallahi ana haura jariya zai dace kudi ya dace ba ka da yake dauki a wannan kudin tace ba kudi yake to shi ne kudin da nake yi nisawa ni ya kai na haska da mota sai ga shi a rabin mota sai ki gama ni kaga wannan karatu ne a aikace yace ke a rabin mota kin gama da ni kuwa sai ya kai ni wani wata sai na ji wani alatin da ke ƙara ni sai kuma ga shi a rabin mota kin ƙara da shi gaba daya wanda kuma a wannan watan wannan albashin na shi nake yi nisawa mu ta ɗabi'a cikin ruhu a jini sai ga yadda take to wani lokacin ai ɗaya daga cikin dabarar da ake wa mata ke sai ka ɗau wani abin na kuɗi kawai kawa da kace da aka sa a jiwo karka jiwo ne idan ta gada kai yanzu cin kama ba kai ta kuɗi mace sai ka ba ta kuɗin ka sai a jiwo kwano wataƙila kai in kawo da kake kullum ba ta san ta koma su buɗe da kaza ba ba har yanzu ba ta sani ba amma kana zana kawai ko da ka biyo mu ga ajiye kawai gaba da kudin ka ce a biyo kwano sai ka in ka bayar ka ce a biyo kwano sai ka hada har da wani abu ka ce a biyo maki kuma aika kana zane da zarar ta gane wannan yanayi shi kenan ko kuma Allah ya sa za ka yi tafiya sai ka bada kudin kwana biyu da za ka yi ka dawo duk dabarar yana ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum yake bi ya magance wasu matsalolin to Allah ya ce gobi ma an fako min amwalin da yau ke ɗudu da ake min da ake kowanne ma abokin yalwa ya ciyar daga yalwar da Allah ya masa wa man kudira alaihi rizquhu wali wali yuti ma ata huya ki ciyar da abin da Allah ya baki la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma bai kai rayuwar gidan mana ba a yi rayuwa irin ta gidanka to sai ma da yace fasalihatu lalle waɗanda suke salihai na gari qanitatun ay qa'iatun kiran masu biyayya ga Allah hajizatun lil gaibi sune masu kiyaye haƙƙin mijinsu lokacin da baya bima hafizallahi cikin abin da Allah ya kiyaye cewa ai kula musu da gurin zaman su gurin kwanciya ko mutuna da haƙƙin su to duk su kiyaye to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake nema a gurin mata to ta ji har mace ita ce mai kiyaye haƙƙin miji lokacin da yake nan da san da baya وجعل الإسلام لكل من الشريكين musulunci ya sanya wa kowane daga cikin bangarorin nan guda biyu ba ta da miji ala sahibihi ga dan uwansa ya sanya masa huquqan yana da haƙoƙi yadda nake da haƙi ke ba kina da naki haƙi takfur wanda tabbas ne garanti garanti tabbas cewa bi ada iyalallai a bada su istiqrara hadhihi almu'assasa na cewa wajibi ne a bada wannan kuma a tabbatar da wannan tibiyar wacce murariyatu hadhihi sharika da gudanar da shine istimrariya ci gaba da ci gaba da wannan haduwar idan ana so ta yiwu to sai an ba ko da bangare ne wa hadda kullum min sharikaini sannan aka kwadaitar da kowane bangare na mata da miji an yi addiya ma alai ya bada abin da yake kansa na wajibi wa an ya gudda tsarfa sannan ya rinka ido ya kau da kai amma ya hadisu a ya hadisu dangane da abin da zai faru min taksiri na tawaya ko gajiyawa dangane da abin da kake nema fi hukuki cikin haƙoƙin da kake bukata ahyanan wani lokaci ka kau da kai dan misali yanzu wani zai wai zai ka tsara wai ya kama tsara akan wai ba ta gaji ta taba gaya muku wannan wani abokin mu muna harkar dawa ne wani ya kama kara sai wani zan gaida ne yake wai wai wallahi ne take da yake ne ba ruwa ba ta gaji sai dariya sai ce to ni ma daga ka kara ba a gaji yace ba a gaji yanzu kai rajin gaisuwa shine matsala ai ai da hori mun ne gaisuwa nan da hori karul azumi shi ne kawai ka ɗauka wa kullum sai an gaishe ka to kai ne za ba za ka baye ka gaishe ta ba kai ko kana wani wallahi mun taba yanke warware wani matsala da yanzu irin zaman da muke mun tashi daga masallaci juma'a wani wa Allah muna zama da shi yana harkar karantarwa sosai sai da shi matsalar da ba ta wanta wata ya yi ya yi ya yi sai da ka san me za ka yi na ce kun ka rika wani ba na ce karka yi mata magana kawai ta wani da safe kawai ka ɗauko ruwan ka wanke yake wallahi wa aika ji wata koma wanke ba ba ba ai akwai abin da aikata za ka yi ba ka buƙatar kai magana na ce kai ka rika wankewa kawai ka fara wanki da safe na ce za ta rika jin nauyi wata ran wani ya shigo ya ganka ko yadda ko babu ta a ran kana wanki ban ɗaki in babu ta uwa ce ta gaske ba ce ta kwakwaɓe ta wa to saboda haka akwai abin da aikata za ka yi kana buƙatar kai wannan to shi dama da yake gaya mana ne yake cewa to ka kauda ido ka kauda kai dan kane da dan wani abu na tawaya da aka yi maki daga haƙoƙinka kullum tana kaza yau ɗaya ba ba kar kai magana yau ɗaya dai kar kai magana to malam zai fara bayani haqqul mar'ati 'ala rajuli to za a fara da naka haƙƙin mace akan namiji domin kai ne oga shi za ka fara da haƙƙin ka fara sauke naka in kana zuwa ba ka naka sauki naka ya kuli Allah ta'ala Allah yana cewa wa min ayati yana daga ayoyinsa an khalaqa lakum min anfusikum azwaja bi halitta muku mata yi daga kawunan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha shine wannan din wato an khalaqa lakum min anfusikum bi halitta muku daga kawukan azwajan mata yi ne taskunu ilaiha malam to ga dalili cewa li tadkuru ilaiha dan ku samu nutsuwa da ita dan ku samu nutsuwa da ita kaga ana buƙatar wanda ya aure a ga ya samu sakina to kai kokari ka ajiye san dukiyarka yayin da za ka yi aure ka auro wanda hankalin da zai kwanta kar ka biyo wa wasu yan aliyari ma a sha kiɗa ka auro wanda za ka zo hankalin da ya kasa kwanciya kar ka zo ba domin Allah ya gaya ma tirkin aure na farko li taskuru ilaiha to ake in kai auren nan da kawo to a riga kawa ne har ka canza ayi ba komai ka canza haka ake so a ga alamar mutuwa a tare da kai fi ma fi wujuhin min athari sakinati eh haka da an gani cewa ya mutu amma da an ga mutum kullum a burgije to da matsala to saboda haka to tirkin farko kenan waja'ala bainakum mawaddatan sannan Allah ya sanya ne so ko kauna ba so ba kauna domin so yana bisa cewa shi za a ji samun matsala tsakanin mata da miji kaji ba a haihuwa fara ya fara dukan ta me yasa saboda san da yake babu kauna domin shi so a da atifa yake tafi emotion da shi yake tafiya kawai ita kuwa kauna wani abu ne da yake karkashin zuciya wanda za ka kana kaunar mutum tana nan kaunar ko an bata fa kaunar tana nan za ka ji kana kaunar su ce ya yi ma wani abu ne mutum da ranka ya bashi kawai to sai ma da yake wa rahmatan da kuma tausayi eh ya kamata ka ga alamar tausayi a idan abokiyar zamanka ka yayin da aka shiga wannan yanayi na wato yanayi na inflation abubuwa sun yi tsada da rika tausaya ma idan babu tausayi to akwai alamar tambaya akan zoye ka tsakanin ka da ita dole yayin nan jira kun ka samu nutsuwa ita ma ta samu sannan a samu kirki da sauran guda biyu cewa akwai kauna akwai tausayi to dai dai fa ma yujadu min al mawaddati wa rahma baina zaujayi fa ma yujadu irin abin da ake samu na kauna da jin wato na wato na kauna da tausayi tsakanin ma'aurata guda biyu la ya kadu yujadu baina ne bai kusa ka same shi tsakanin kawai abokai biyu ba wanda ba aure suka yi ba kawai dan aboki da aboki irin abin da ake bukata gurin ma'aurata ko kusa bai yi da a same shi tsakanin abokai ba ko kuma tsakanin wasu mutum biyu a waje kawai ba irin su ake bukata ba wallahu subhanahu yuhibbu lil azwaji dawamal mawadda domin Allah madaukakin sarki yana son ma'aurata su samu dawwamammiyar kauna wa rahmati da kuma jin kai wani da jara alahum min al huquqi shi da ya jar'anta musu haƙoƙi ma yahfazu ada'uhu al mawadda wa rahma wanda wato ba da shi yana kiyaye kauna da jin kai ba da haƙoƙi ya karsa daga wannan wato gode yake kamar yadda malam abu tsari ya kawo maganar a cikin yaren soyayya kaga ya san taɓo wani ɓangare irin wannan cewa yana sa wannan soyayyar a rika sabunta da wannan kaunar domin zaman gidan aure ba a sabunta wannan shi ne ake kosawa da juna a samu sa'ama sai a kosa da juna minan nafadi dan kada a kore ta wa awi daya ko a tozar da wannan kaunar da jin kai ana iya tozar ta bi za ga an zo gida ya lalace domin an tozar da waɗannan abubuwa faqala ta'ala shi za Allah yake to ga hanya ɗaya da zaka buga yi wannan shine wala hunna ya tabbata akan su kuma za a ba su mislin ladhi alaihi na irin abin da wato alaihi na bil ma'ruf irin abin da yake kan mata ko abin da yake kan maza su ma za a ba su na haƙoƙi bil ma'ruf abin da shari'a ta yi dare Allah ya ce bil ma'ruf ne saboda kowa gaba ɗaya da mutum yau gidan aure tana da biya ne a kan al'urf wal ada kawai ya zo ya tsora ka ke jambera shi za mu ke bulemin yan drama da yan indiya saboda ƙarya suke tsora ba hujja kai yawwa idan kana so abun wannan abun ya tafi daidai shine ka dau al'adar ku al'ada muhakkama ka dau al'adar ku ka dora a kai sai ka zauna lafiya shi za mu ke kabu da yake ta TV da ya wuce akwai wata ɗaliba da za a wa aure za ka ce ni mata nasiha ni da malam gari sai mu ce ni ba abin da zan gaya mata illa kalma biyu kalma ta farko kawai ta yi hakuri abin da iyayen mu ke faɗa ne sai karatu ne ana yau ni tana ji kalma ta biyu ba ruwan da yan wasa hausa kar ta koyi da yan indiya da wasa hausa ta koyi da iyayenmu na ce kin ga wannan bayanin da ake na cewa wai in kin yi ado da ya ce kin yi kyau ki sa kaya duk da har wasu malaman sun diba ka ji malami yana bayani yana cewa wai in ta sa kaya ka ji ka amma kin yi kyau amma abincin ne ya daɗi ala gafa ta malam wanda kai ne na ce idan ya yi miki dozuwa ne na ce amma ba al'ada ba hauri ne na ce bara ga ya miki appreciating language din bahaushe idan abu ya yi man daɗi shi ne in kika ka abincin ya cinye kawai ya yi daɗi ba sai kin yi magana ba idan kika sa kaya da ce lalla kuma ki cire kamar za ki gidan to kin yi kyau na ce kuma sannan idan a zo a ce kawai yau kin yi kyau abin da ya sa ba hauke ba zai sai yi kyau saboda kullum da ba kayan cikin nawa su yi kyau shi a gurin da yau ya sai yi kyau kamar zaki ne ba to idan ma za ka ɗau wannan ɗabi'a za su zauna lafiya idan ba ki da lafiya menene kwanza ɗan sa shine kina ba ai da a kyau ba wai wala rabi bane zo ya zauna ya zauna a cikin bai ta saba wuya yana da wani in ka karanto alisabun laraba ka ajiye ta a nan gurin wallahi ba al'adar mu bane duk ma'aurata sun san yaran da yake faɗa yanzu sun sani abin da ya iya zuwa kawai idan ya zo wata ran kawai kaga ta yi kyau din ka faɗa to ko incident ne eh ka taɓa tsaka zuwa ne amma ba wai dole ne sai an tsawon nan kabiyar in ma yana yi ba kuna fara samun yaya ita ta dena kai ba ta dena shikenan kawai domin soyayya ta kai yanzu ta ɗebo 50 ba zan ta zuwa kanta in san kana so ka zauna lafiya ba hana kai yi ba amma ka gane da kyau ala gafar kamala cewa ba al'adar bahaushe ba ce al'adar bahaushe in kika ga abin da yake ya hali an mari'a ya ga ruwa ya yi yaɗa to ya yi daɗi ba ki da lafiya ya tafi ya siyo magani da wuri to ya shi ne ke wato kulawar sata shi ne ke yaran sun da ke magana da concern amma da za a kawo ma cewa kawai da ake so ka fahimci lambacin ku fahimci lambacin jura kawai ki fahimci yarensa shi ba ya fahimci ne ba ruwan da yan wasa wasa ko yan jaraba ko yan indiya al'adar indiya shi ne a turo fulawa a zuwa a juya ta yi garawa kai ko ba al'ada kawai yawa to wannan shi ne to abinda malai yake gaya mana kenan anan cewa wa hadhihi kalimatu ala injaziha kaga wannan kalmar da aka kawo wa lahunna mithlu alladhi alayhinna jidda ta aijuwata shine ijaz jidda ta aijuwata jama'at ma la yu'adda bi tafsir ta tattar abin da ba za a iya ba da shi a rarraba ba saboda hadin ta kawai ta kadai za ka iya lacca a kanta wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf illa bi sifrin kabir ba sai sai cikin littafi babba a tibin shine جوز الأسفارة يدوة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لم ينسبوا الدنيا wato zai cikin babban littafi gol kabirin babba fahiyar ka'idatun kulliya wannan ka'ida ce gamammiya na haƙiƙatun wadda take fulfi da jawabi annal mar'ata ita mace musawiyatun li rajul daidai take da namiji fi jami'il huquqi cikin dukkan haƙoƙi duk haƙoƙi da kake zuwa ai mai kuma za a yi maka ba su ba yadda kai kake zuwa ita ma tana bi kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki nan ne ko illa amran wahidan banda al'amari daya abbara Allah ta'ala an wanda Allah ya yi bayanin sa bi kaulihi da fadin da cewa walil rijali alayhinna daraja lalle maza sun fi mata daraja su ne a sama eh da wannan kawai tafi domin kai za a tambaya kuma kai ne mai saki kai ne alfa da omega shi yadda ta kai ta komo take yi yin hidima a gida ba za ta ce yau na sake ka ba ka ta ta ba ko gidanta ne auren ɗauki sandar ka kai zai ka sake ta gaba gidan ba ka da wannan ikon وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن haƙiƙa wato cikin sanin abin da yake kansu da abin da kuma yake nasu malawun ne shine haƙƙin su wa ma alayhina da haƙoƙin da suke dole su bada su ya kewaye alal ma'rufi yana kewaye ne daga abin da yake sananne na jara'a shine bayanin da na fara tsauri al'adar ku za ka kalla ba al'adar indiya ba a idan idan mai gudu ta iya koyar da jamila mai gudu ta iya koyar da zaman aure misali dan me yasa baka zauna ba ita ko idan dai a da zango ya iya koyar da zaman aure me yasa yake aure aure ko ba haka bane to wanda zai koya ma tarbiyyar zaman aure iyayen kamala in ba za ka koma gidan wato tarbiyya ta Annabi alaihi salatu wasalam ba iyayen ka su koyi da ni dan za ka iyayen ka sun taso shekara 40 50 suna hakuri da juna su za ka koyi ko ba haka bane magana gaskiya ba wannan shine abin da yake a fili to shine ma da yake cewa um sannan yace bil ma'ruf kun ga abin da al'ada ta tafi a kanka ka tafi a wannan al'ada ku kanka fita ka dauko to da gani bainan nasu tsakanin mutane wa mu'ajaratihim da zamantakewa zamantakewa da su wa mu'amalatihim da kuma mu'amala da su fi ahli cikin iyalan wa ma yajri alaihi urbun nasi sannan dole ka tafi akan abinda al'adar mutane take gudana a kansa huwa tabi'un li jara'ihim shine mai bibiyar shari'o'in domin al'ada muhakkama wa aqaidihim da kuma kudurta kudurtan wa adabihim da ladabansu wa adatihim da al'adar ta har yau shi za ka yi la'akari da shi malam kai amfani da shi a gidanka fa hadhihi jumla wannan jumlar sentence din to a dai rajula mizanan tana ba mutum wani ma'auni yazilu bihi mu'amalatuhu li zawji wanda zai auna mu'amalar da matarsa fi jami'i shu'uri cikin dukkan sha'ani wal ahwali da halaye fa idza hamma bi mutalabati hadi amri idan yana idan yayin nufin neman kai masa wani al'amari min al-umur cikin al'amura tadakkara annahu yajibu alayhi mithlu to sai ya tuno da cewa shi ita ma fa wajibi ne wannan abin da yake nema a gare ta bi idai ai adai idan ya bata wannan abu ya rika tuno cewa yadda yake so mutai maka rai ita ma tana so duk abin da kake so kai ma to tuna kai ita ma tana so bai ita ma mutum ce ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه إذا أولاد عباس يجي inni la ta zayyanu li ra'ati ina yin ado dan iyali na kawai zai taba ado haka imamu qurtubi ya kawo da imamu tabari sun kawo al-tafsir karkashin wannan ayar cewa wala hunna mithlu alladhi alayhi an ka koma al-jami' li ahkam al-qur'an ko ne imamu tabari duk za ka a gurin sun numfasa sun kawo magana ibnu abbas cewa a wata ran ibnu abbas kawai ya taba ado ya sa kaya ke jinansa mai kyau sannan ya ɗauki turare ya sa har yana ɗiga a kan gemunsa turaren matan ta ce na zuwa yace na yi da yake kawai ba inda ya yi to shi ne kawo ana yake cewa la ata zayyanu li ma'ati ina yin ado dan matata kamata ta zayyanu li kamar yadda take yin ado dan ni kaje ka tambayi mata da yawa a wannan lockdown da yawan mazan su wani zai da mujallabiyar da ta goce to da kullum ne yake ga wai ba ba kasuwa ba zai sa kawai ya ado ya zauna a gida ba lokacin masallaci ya je masallaci ya dawo babu wai saboda ba ta zuwa akwai wanda yake shi duk da ya zauna a nan ba rigar da riga da wando da ya sa mai guga jallabiyan nan guda biyu sai ta mai ta har aka bude gari idan wannan ta yi dauda ya wanki kaga wannan baka dau tsarin da ibnu abbas ya ce ake ado kawai ka zauna yara za su tukurkuda wannan kayan haka a cire a wanki to sai ce bal muslimul haqu lalle musulmai na musulmi na gaskiya ya taribu bi mali zawjati alai yana sanin menene haƙƙin matarsa a kansa min al huquqi yana sanin me a kansa na na haƙoƙi kama kala ta'ala kamar da Allah yake wala hunna mithlu allazi alaihi nabi ma'ruf duk abin da yake kan ku na haƙoƙi to kuma wajibi ne a ba su irin wannan to kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake kuma ala ku zaurara inna lakum ala nisaikum haqqan lallai wato matan ku suna da haƙoƙi a kanku wal nisaikum alaikum haqqan sannan kuna da haƙoƙi akan matan ku wal muslimul wa'i fi bilal muslim kenan wayayyen musulmi yuhawilu da'iman ko da waje yana kokarin an yi adda li zawjihi haqqaha ya bawa matarsa haƙƙinta gairu nazirin fi haqqihi ba tare da yana duba nasa haƙƙin ba na cewa istawfahu amla an cika shi ko ba a cika ba shi dai zai kokari ya sauke nasa haƙƙin duk wayen musulmi haka yake ba ruwan da cewa ita ba ta cika nasa haƙƙin kawai ya sauke nasa haƙƙin saboda ɗaya daga cikin wannan hikimomin idan ma rabuwa ta zo ta aure wallahi wallahi zai ta rika tuna shi ne wa in ya tabara ka yi bin Allah kullum min sa'adi din idan wahala ta baka idan kuka rabu sai Allah ya jarrabe ka da wanda za ka rika tana ka tana Allah ya ji dan wani fahima Allah na bajar awwal da rika yi ma wannan addu'ar tana Allah ya ji dan tsohon mijina bayan fara buwa kai wata kila ba daɗi to kai wannan zamantakewa kyakkyawa to shine malai yake am bi annahu harisun ala dawamil mawadda domin kana kwaɗayin dawama kauna wa rahmati bainahuma da jin kai a tsakanin kama annahu harisun ala tafwitil fursa kama yadda kake kwaɗayin wato tafiyar da wannan damar alai shaydani wato tafiyar da wannan damar ga shedan kake kwaɗayi ka tafiyar da damar dama shedan kin zai ke jira ka tafiyar da damar da yake da ita allati allazi yu'aridu bainahuma ya tabaraka wanda yake kunno ta yake tuna da tsakanin ma'aurata dan kawai ya raba tsakani hadisi ya tabbata cewa ba wan ba wanda gidan ya fi kauna a ƴaƴansa masu yi mata aiki irin wanda ya raba aure shine ne da zai daukan biya dora mai yi wannan Allah da yi sarauta da zama mai daga mai unguwa saboda ya raba aure an gane ko yawa to sai yace wa min babi dinun nasiha yana daga babu kuma addinin nasiha cewa nazkuru al'ada ma'ambata yanzu cewa haqqal mar'ati ala rabi ma'ambata wa motsin mace akan miji thumma nazkuru ba'da zalik sannan bayan nan kuma sai mu ambato haqqal rajuli ala mar'a haƙƙin namiji akan mace kuma la'alla al-azwaja wataƙila ma'aurata yaja'izuna za su dau wa'azi fa yatawasawna bil haqqi fi wa kanzu wasiya ta gaskiya wa ya tawazzauna bi sabri fi wa kanzu wasiya ta hakuri inna lin sa'ikum alaikum haqqa lalle ma ku suna da haƙƙi akan ku wa min zalika to ga haƙoƙin da fara yana daga haƙoƙin miji ga mace akan miji na daya an yi ajira rajulul mar'ata bil ma'ruf mutum yayi mu'ajara ya zamantakewa da matarsa da yadda shari'a eh shine muka ce ka kalli al'adar garinku ku duba wannan ka zauna da ita a haka bi kauli ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf saboda Allah ya ce ku yi man zamantakewa da su bil ma'rufi ko yadda shari'a ta ce wa zalika bi an yudi al mahariza da'ima sai daga cikin su ko ne ka tiyar da ita idan ka ci abinci sai kenan wa yaftuha idan ta sa ya tufatar da ita idan yayi tufafi shine malamin suke magana a nan in ya tashi yin tubabun ko dai su yi tare ko kuma idan ya yi kafin ya kuma yin wani ita ma ya mata ba daga suna sai suna ba ko daga sallah sai sallah in kana hira da mata za ka ji wannan shi kullum a cikin yanki yake amma ita ba ya mata ainihin zurni kenan sai ce wai shi sana'a ta ta kaya ce sai ana gani a jikinsa a wannan ba karatu bane tsakani da Allah kuma mata namiji ya fi mace juriyar gori a kan kaya kai yanzu za ka yi jayo yawo rigar ka kala kaza abokin ka ya manta ba kana da irin ta wallahi amma mace yar uwarta duk ran da ta sa ta hada ke ta in ta kuma za za ta je a sallah karama aka aka yi mata saboda haka idan ba ta da tubabi maza suna da wannan abu suna da kauda kai amma mata ba su da wannan shi idan kai tubabi kai mata idan kai kai mata shi ne abin da muke gaya wanda wani ya rige wani bawan Allah yana nan har yanzu ana fama da shi wajen shekara hamsin bai aure ba muka matsa masa yana zuwa a zauna sai ce shi ho ba zai laifi ba ba zai yi laifi ba sannan ba zuwa zance ba wa da Allah ka ji wani shudu abin da bature yake kira dibiyan ya zama dibiyan sai wani a cikin mu da yake bai ce mahaifi ba mahaifina lokacin da ya auro mahaifiyata ya ce ya kusa shekara saba'in amma sai da yake zan ya ce kuma ka san malami ne sai nake masa tafsiri ya ce kai ku ko ido biyar ba ka tafsiri shi ne abin hauki ko ido biyar ba ka yi ba tafsirin sa ba amma ka ɗauko ta rigima haka kawai ka ɗora wa kanka to sai kuwa sannan wanda za ka zo ma fa yanzu yarinyar da za ka aura alfarma za ta yi ba domin ka haife ta haka na gaya maka wallahi alfarma za ta yi ba domin ka yi shekara kusan hamsin ita shekara ta wata fushirin ba ka haife ta wallahi ko bai haife ta ba shekara hamsin a abin da jika biya abin da haihuwa ka gani to saboda haka dole mutum ya kalli wannan idan mutum ya zo yanzu a harkar lebe in ba ƙarya za ka yi ba kayan da ka yi inda ka zo ka ga wannan kayan duk wanda ya aure ka tambaye shi ka ji za ga sai an yi shekara wajen biyu uku ana son a ce sai da aje kanka ka taimakawa kanka kaiwa to irin wani abubuwan su mutane ya kamata su kalla sun ji ba abin da za ka yi kar a matsa ma ita ma kar ta takura ma domin idan kai ki bar mijin ke fahimci cewa in yi miki tufafi kansa yawa kawai domin kai za ka ta gani ana wallahi wata za ka haihu ta kuma haihuwa ka ta ta ga kulo wani abu wani lokacin da a zo baka da kuɗi da ce baki ina da kaza to wannan shi ne to saboda haka mala yake gaya mana anan cewa wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha kaga anan ko dai ki tare ko kuma idan yayye mata ko kuma ya iya hakura ya mata kawai saboda rauni da domin ita mace mai rauni to sai yake sannan kuma wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha yayi mata ladabi idan yana jin tsoron eh nemanta kan gare wadda idan yana jin tsoron wannan to yayi mata ladabi bima amara Allah an yu'addiba bihin nisa amma kai na da wanda abin da Allah ya umarni da ayo mata ladabi da shi ba abin da kai niyya ba bi an ya'izu ha mau'izatan hasana yayi mata wa'azi kyakkyawan wa'azi ta yaya da wata ta matsa zai fara wuri ta matsa ƴaƴan su gida wallahi zai fara wuri saboda me idan da ya ba ka zo na ga jira ka taro ya ce ya ba na so wani Allah ne ke bukara da ta matsa da yake to shi kenan bai wa Allah da ka take ni yake kin ga a irin na ga wa'azi yake kin ga in kika matsa ke mun rabu yake na farko idan mun rabu yanzu hankalin ke waje kwanta wani wani ƴaƴan ke wa zai dole soyayya ki tana ne a kai yayin sai kenan yake sannan abu na biyu ba ki san wa kuma za ki aura ba wataƙila ba mai mata ɗaya za ki aura ba mai mata uku ma za ki aura na biyu ke yake sannan na uku ba ku kuma ki kuma san shekara nawa za ki kafin ma a aure ki na ce na ce masa wallahi a kowar da na sani shekara tara ta ce ki shawar mace ta ce wallahi shekara ta tara ba a taɓa sallama da ko yaro wanda ta girma ya biyu ana sallama da wanci ta ce wallahi ba taɓa ba muna da wata martaba na makarantar mata aure a cikin gari da muke aka wani analizin wata shekara sai muka ga tuwo wa zuri a jirgin saurawa da aka yi wa tuwo wa zuri kuma masu different shekaru wanda suna nan a zaune daidai to wannan abin da ke yi zai yi da kawai kaga wannan wa'azi ya yi ba aya ba hadisi ya ba mu da wani ba aya ba hadisi yace wannan ne ke koyi kuma haka ne ka kalle shi a hankali cewa yanzu in kira ku da shi ai abin duk lokacin da wani ya zo ya ce dan kwabe ma abin da yake hannunsa yi tunanin ya dan kwabe yanzu za a baka wani irin ko wanda ya fi shi in dai ba za a baka wannan ba to ci gaba da hakuri ka rike rana wannan shine gaida ba na mantawa wata ran wata shekara ma yabi mu ina primary bayan ya dawo daga makai jirgi ta kalma ya ba yara kowa aka ba aka ba da wani takalmi mai kyau kawai dai na kowa dai na ke yi mun kana da kyau fa kawai ta tashi sai ke yi ba kadai da to kawo tunda ya karba har yau ba ba ni takalmin nan ba kuma ba ba ni ba har yau to wannan wani karatu ne akai ba tunda kan raina wanda aka baka to shi kenan ka ne kai babu baɗin wannan shi ne ladabi har yau wallahi wanda ba na fa saka ba da ta ba maybe da na suka ba ba fa sa ba da na sa ji na nan labarin da ya buɗe amma Allah ya koma na sai kaɗan ya yi mun kaɗan a ubin da abin ka kowa an biyo ba kafarsa ka da ka to nawa za a baka sai ya yi kaɗan yadda to kawo karɓa ya ajiye kan yin bayan da silifar ne zalla karɓa a lokacin to kaga irin wannan ne ko da yaushe ka rika itibari da wannan ko da yaushe an gane ko to saboda haka to shine yake gaya ma anan cewa ka'idar da zaka dauko ka dauki wannan ladabin da zaka yi dashi kai mata wa'azi mau'izatan hasana udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana min gairi tasbih ba da da ka zage ka ba wala shatimin ko kin mutuncin ko aibantawa wala tukabbi kada ka rika muna na mata dalle gida Allah ba dole tsaro kalle da kirki ce zaki ba ha kawai zan zo a ai karambani ne ma wani yazo yace ba wai shi matar da zai aura wani mun yi na aboki ne karamba wai shi wai biyi da mata zai aura saboda ya rika biyu ya rika masa rawa kamar yau ne yana kallon India kaga wannan dan Allah tunanin ba huje ne ce wai biyi ya raka aure to wai a dan kaga amisa ba ta da wannan shi ke su wannan dan al'adar sa haka take idan kika yi kiba ma an daina sa jarawa kullun silimin ake shi kenan duk matan ba wuce inda ta samu lafiya kalau a gida za ka ga kiba to kar ka dauki wannan tabi'a ba ruwan ka da ita babu to sai yace am kai mata wa'azi kyakkyawa kada ka munana yayin da ka zo ka rika faɗa aibin ka har ka zoma domin kai ma za a faɗa aibin kai ma aibin naka to annabi yace kar kai mata haka fa ina da in ta yi biyayya shikenan wa illa in ba ta yi wato biya ga wutar da biyu hajara hadil guraj to sai kaurace mata ajin faɗa da yake nufi da wannan ku kwanta guri ɗaya ka juya kai ayatul kursi wa ruwanka da ita ba ta zuwa aure kenan kana da bukata irin ta mace kawai ta ji kana karanta kana kore ke da Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to shine ladabi na biyu fa ina da'at in tayi biyayya wa illa darabaha bi ghairi al-waji in ko ba haka ba sai mata ladabi amma ba a fuska ba darban gaira mugwaye dukan da waje ta da fata ba shine mun ja wannan magana a baya shi da malaman malikiya wasu da suka rubuta ce saboda yadda ake zo akwai ma matuƙa suka ce da gefen babbar riga dan ka ba da ba wani dauko dungure ya kula la yake kaza sai wasu na kawo asbabu nuzul na ayat cewa da annabi ya ga yawa mutanen Madina wasu suka kariyo ne ke suna shiga da shi wani bawan Allah ya shiga gida ba ta ta ce ya haka yace Allah ne yake bukace ku ku ba mata suka taru wata ran a masallaci annabi alaihi salatu wasalam sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya cewa to ga fa abin da ake nufi ba su za su ku samu mata ku kai musu wani makala fatuwa zarbar gaira mubarak shi ne aka ce wannan dukan idan ka ga matsayi ya kai mutum ya da matarsa shi ne na fita ba da misali misalin da zai sa a da kiwa ba abu biyu ba wanda za ka auro ta rika zagin mahaifiyarka wannan kan in aka da ki in janyo kai mahaifiya ko da ba ta ba ta sallah ka auro da ba ta yi wa'azin ka kaura ji a jikin da dijjaki a wannan jirani ya ce ya kamata in za ka yi bulala ka samo mesa in ka daure ruwa cikin dare ba ne mesa ta ɗibar ruwa ta jan ruwa yawwa sai ta za ka yi mata bulala ka san amfani da ita ita wannan kai bulala za ta ji a jikin ta kuma ba zai fashe ba za ta je gida da ce ka gane ta a ce buɗe bayan ta gaba komai a bayan kuma ta ji a jikin ta har yanzu tana son zafin to kaga in ba wannan ba dan dai wani abu ko kwalar ka mace ta cikar ka da ke da Allah kaga wala ya girgi da kai ne kar akai wannan matakin kisa ko tulu aka je da tate da tate yana duka na to ka dauko na abu kuma sai ka ji gaba daya shi kenan ka take karka da ke kallon tana ce ke ji kai duka wani bawan Allah da yake ya saba musguna wa matarsa to wallahi saboda ba ki irin na namiji kar ka sake ki sake rigewa da hado ku da miji namiji ya rufa kai aka zo in kuka zo zulu ka san yadda yake mata wallahi in ta fara karanto ne kuka abubuwan da yake mata yana fara magana ɗaya sai ka ji ya sake mazi ce tsakanin ki da Allah tsakanin ki da Allah ba ki taɓa mari na ba hajji da na bauta ka san lokacin da aka yi malu shekara sha takwas baya ba kana jin wannan tana cewa eh ka ji ko wallahi da kuma abin zai da na gauta wa wannan shi ne gratification ɗinka cin hanci na farko da zai fara ba kai ba ki taɓa mari na ba sai da na gauta cewa sai ka ji jikin ke nan kai da ka je su sai haɗa mari da ba don baka bibiya haka ba shekara ja takwas ɗaya yaro kuka yi bayan da baka yaɗe ba misali tun 2002 ana 2020 yanzu ka ce wai kana maganar mari ya haɗi wucewa to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da wato zai kawo to sai aka ce za a yi musu ladabi amma wanda ba zai banda fuska ba mari sannan babu fasadi ya kauli ga ala saboda faɗin Allah wallahi ta khafuna nushuzahunna duk matan da kuke jin tsoron bijirewarta Allah ya ce ba'idu hunna ku mutu wa'azi wahjuru hunna bil mazaji'i sannan ku kaurace musu a kimfada wa garibu wannan sannan ku musu ladabi na duka fa ina da anakum in suke muku biyayya fala tabgu alaihin sabila kada ku nemo musu wata hanya daban kuma da za ku mujura musu inna allaha kana aliyan kabira lalle ubangiji madaukaki ne kabiran sannan kuma wanda yake wato babba wani kauli sallallahu alaihi wasallam kan su ila ma haku zaujati ahadina alaihi an tambaya cewa ne hakkin matar ɗayan mu a kansa faɗin annabi alaihi salatu wa salam fa qala sai annabi yace an tudi aimaha ila da'inta idan zaka ci ka tiyar da ita idan ka ci ba wai abin da matasa suke yi ba sai ka fito wajen ba ka wani abu ya ce ka ajiye na ta a wannan raha ce ai raha ce wai kore shi aka ji a wuri sai ka kai masa wannan raha ce a kawo yanzu ku zauna abu abokin ce ya je muku wani abu sai ya je ka kai masa ba wannan ake nufi ba yawa ka ci yadda ita idan ka ci wa taktuwa idan ka sai sannan kai mata tubabin idan kai ko ku yi dare ko ka yi wa kanka sannan kai mata ko kuma kai mata takura wala tadribul wajha kar ka ba da ke ta a fuska wala tuqabbih kar ka rika munana wala tahjur illa bil bayt kar ka kaura ce mata in ba a gida ba shine na baku misali cewa kin fuda daya amma ba saduwa aure shine horan inna min mazahir iktimal al-khuluqi yana daga abin da ya fito a fili na wato cikar halaye wani mumin iman da kuma haƙaƙuwa hannu mumin shine haƙaƙuwa haƙaƙuwar imani an ya kuna almar'u rafiqan a samu mutum ya zanto mai sauki rafiqan mai laushin zuciya ma hali tare da iyalansa kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce akmalul mu'minina imanan mafiya cikar mu'minai imani shine ahsanu mukhluqa wanda yafi kowa da dabi'a sai kuma annabi yace wa khiyarukum khiyarukum li nisa'in mafi alkhairu ku shine zababbe a gurin matan su dan kai ne girki ne a waje kuma matar ka kullun mujuna mata kake mutum banza ne kai a gurin Allah amma mutumin kirki ne kai a gurin iyalanka dan wasu ba za shi ne da kai a waje aikin banza suke duk da cewa dai nurun ala nur an fito ka zauna da kowa lafiya waje da gidan amma da mutum ya zanto yana zaman lafiya da yan waje a gidansa kuma ba lafiya ba ba dai zanto ala gidansa lafiya lau a waje kuma ba lafiya ba don wani za ka ga akwai bawan Allah da wallahi ƴaƴansa har wani ɗansa sai da yake wani baya rage lafiya ne saboda yadda yake mutuna mu Allah wai baban da yake ɗansa yake cewa wai baya rashin lafiya ka ji baba Allah ya ba shi lafiya wallahi saboda mun kuna mutu da shi ne wanda ya taba ba ku misali wanda in ya dawo na taba gani da ido na wani ɗansa karami ko ɗaki karama saboda jin motsin sa sai ta rugo da gudu kamar wanda ta an goyo wani dodo aka ce wai baba ne dawo saboda in ya ga takon sa kawai aka biyo ya bar da kwando a gefe haka a yi kaza sannan in ya ga kawai karamin yaro dan shekara biyu tsawa wani zai hargitsi kaga wannan ba rahama a cikin gida babu ai so ake da zarar ta shigo gida a rika jin daɗi in ba ka nan a ji kamar an yi mutuwa kamar yadda Rana Aisha ta faɗa cewa annabi ya shigo cikin gida gaba ɗaya gidan sai ya ɗau barha da shewa daɗi suke ji saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura ikramul mar'ati dalilu shakhsiyatil mutakamila girmama mace yana nuna cewa mutum wato cikakken mutum ne shi yake nuna mutuntaka cikakkiya wa yahanatuha alamatun alal khissati lallai wulakanta mata kuwa shi yake nuna wato tabewar mutum wallu bi da rashin mutunci wa min ikrami hatta ladubu ma'a yana da girmama mace shine kyautata mata wa muda'abatuha da kuma wasa da ita iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan koyi da annabi alaihi salatu wasallam faqad kana yatalaqabu ma aisha wa yusabiquha domin ya kasance yana tausakawa da na aisha kuna kallo ba fitowa yayi mun biya da ku yazo tana kallo ta dora ka fada mu haka ta akan ka fada ya gaji amma ya ki sauke hannun idan yadda jirgin da zai rufe wani baki ban gama ba har sai da sabbi ta gaji ta ce to yayi za ka dalle sauke hannu talatu ke nan sauke sawa sannan wai ta bi ko hakume na wato wai ta bi ko hayra musabaka da ita je ji ya tsiri hatta qalat har sai da ta faɗa da bakin da take sabaka ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi rije yayi tsere da ni wata rana fa sabaqtuhu na wuce falabitna hatta idza arhaqa lil lahmu muka laura tsawon lokaci a sai lokacin da na yi kiba shine aka gaya ba an ka auro ta kai na jin cewa wai ba za a yi kiba ba za a yi a gidanka har sai lokacin da na yi kiba sai ya ce fasa sai ta ce fasa bakani ta bakani ya yi tsere da ni fasa bakani ya wuce domin shi ɗabi'a na wuce bai kiba sosai akan mace ba ita mace in ba mace ba haihuwa ta ɗaya biyu ta uku da za ga ta yi saboda haka sai ya wuce ni saboda na yi kiba fa tsara sai annabi ya ce hadihi bi kulma ya ce wan wan kenan na rama bi manta ba wannan wuce nin da kike yi wata kila ma ta ne da da jira ne da yanzu na rama ko kuma a saboda kankantar jikinta ta wuce shi saboda shekarun da a lokacin ولقد عدى النبي صلى الله عليه وسلم الله وباطلا النبي ya irga wasanni a matsayin wato aikin banza abin da ba mai kyau ba illa ma kana ma al'ali amma banda sai wasan da aka yi tsakanin wato mai gida da iyalinsa shi baya cikin wasanni wanda ba a su yana yi faqala sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce kullu shay'in yalhu bihi ibnu adam kowane abu da dan adam yake wasa da shi ba huwa ba ilin to barna ne illa talatan banda wasanni guda uku na farko ramiyatu ramiyatu ko ramiyatu an kauti wasan harbi da kibiyarsa wasan kibiya ne idan fita ya wuce sai ya sannan na biyu wa ta'dibahu farasahu da horar da doki tsere wasan doki shi ma sannan na uku um annabi alaihi salatu wasallam yace wa mula'abatahu ahlihi da wasan sa da iyalinsa fa innahunna min al-hajj domin suna cikin abin da suke na gaskiya ba wasa a cikin zuwa to in kai ma da lada haƙƙi na biyu wa min haƙƙin marati ala rajuli yana daga haƙƙin mace akan miji shine an yi tudira ala azaha ya kuri auta cutar wanda za ta yi maka wa an yi abuwa amma ya kona min ha min zallabi sannan ya mata abuwa ya kau da kai dan gane abu da abin da zai gani a gare ta na tuba tubai tintibi tintiban da za ta li kauli da Allah alaihi wasallam saboda fada fadin annabi la yafru mu'minun mu'mina kada mumini namiji ya kyamaci matarsa eh ya kyamaci matarsa mumina sai annabi yace in kariya min ha khuluqan idan kana jin wata dabi'a da gare ta rabiya min ha aka za ka kuma akwai akwai abin da kake so wanda wanda take misali girki tsafta kula da yara iya magana duka fahimi kun fahimta da wannan ko kuma a ce duk ta iya wannan amma ba ta iya abu ɗaya ba amma idan ka dawo ba ta iya magana ba lokacin da ka zo magana da za ta iya saba ba amma ta iya girki ga tsafta ga kula da yara sannan ba ta yadda da wani abu da zai cuce su amma dai ba ta iya magana ba to idan ka tuno da ta ba ba su magana da sai ka tuno ta iya girki sannan tana girmama iyayenka sannan tana duk wannan shine annabi ke in ka tuna wancan kwabar za ta to auna kuma da alkhairin ta to shi da daga cikin wannan bangaren kuma aka ce a baka dama ka auro domin duk lokacin da namiji zai ƙara aure to wani gidi yake so ya cike domin ya san shekarar suke wa cika goma ba rashin adalcin da mata suke wa kansu kenan Allah ya fi ka sanin Allah ya fi ki sanin ɗabi'a ka namiji shi za ce a wurin mata hudu domin duk shi namiji variety ke ke so variety idan ya auro variety so yake auro baka a variety din sa idan ya auro da kiwa sai ya ce auro ba da kiwa idan ya auro doguwa sai yake auro da biriya variety kenan shi haka ɗa namiji ne saboda haka ba za a zo yi za a gaya wata da za a tsara mata aure ta rigimi mutum ya ce kaza kaza sai ta ce wai idan kada ya auro wannan sai dai ya auro wata sai na ce ai matsalar shi ne ba wanda kike so za a aura ba wanda yake so zai aura ita wai ta yi in dai ba wanda ba ya je kowa sai zai auro na ce wanda kike so za a aura ke kawai saboda san zuciya to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kalla a lura da shi da kyau cewa idan kana da wasu ɗabi'u marasa kyau da ba ka so to ka auna kuma abubuwan sa masu kyau sauran kai ta addu'a kana ta gaya wa Allah za ta gyara to shine in ka idan ku ka dauka cewa wajen ɗabi'a guda ɗaya idan ba ta je akan ta za a rabu to za ka zama zawwaki domin mata da matan da mazan duk ba kwariya wace da za a kwankwasa a kan kaya abin ne duka hakuri yake to sai yace وقال صلى الله عليه وسلم النبي يتي استوتوا بالنساء خيرا ku rika yin wasiyya dangane da matan ku wasiya ta alkhairi ku rika yi wa inna hunna khuliqna min dila'in domin an halice su ne da gare kashin hakar kai fa wa inna awada ma bi dila'i alahu mafi karkacewa a cikin duk wanda ya bayani ya gani inda ya ko ko kai biology ba gaji a cikin ka duba ka gani cewa wanda inda ya ko ina karkacewa shine saman kashin haka karin can sama ya fi ko ina lankwashewa domin shi ya shiga cikin wannan kashin saboda haka ya fi kowanne karkacewa shine alahu can saman sa sai annabi ya ce fa in za hafta tuqimuhu ka kantahu in kace sai ka min kan da shi kuwa to za ka yi wa in jarakahu lam yadal a'aw in ka kare shi ko zai ba zai guje ba a wannan karkatan ana so a ga ba dabi'ar ba ka fahimci dabi'ar da ka zauna da ita a haka wa tawfi min nisa'i khaira annabi ya kuma cewa ne muku wasiya ku yi wasiya dangane da matan ku wato wasiya ta alkhairi ku rika bibiyar duk abin da za ku yi tsakanin ku da zuwa zan to alkhairi kuke dangana musu domin su raunana ne wa qala ba'd salafi wanda daga cikin magabata yake ilam ka sani annahu laysa husnul khuluqi ma'al mar'ati kaffal adha anha da Allah ka je ta magana sai kamata a rubuta ta yace ba ɗaya daga cikin manyan manyan manyan ɗabi'u a gurin ɗalibi dangane da matarsa kaffal adha anha rabin cutar da ita dan ba ka cutar da matarka yanzu ba burgewa kai ba bara ku ji burgewa sai sai burgewa shine bal tahammulul azamin ha burgewa shi ne ka riƙa haƙuri da cutar ka da za ta ko yana zo a gaya ba ba da ba zai ta cuce ka to kawai ka yi haƙuri da yawa da cutar da za ta yi ba shi ne ka burge duk gidan da kaga ana zaune lafiya haƙuri aka fi ka kawai wannan shi ne kariya haƙuri aka fi ka ba wai saɓawa ne baya gidan ba da wani ya je ya zo da matar su wuce ne markaza sai sai mahaifin da ya kalle mahaifiyar sai ce wanda ta ce na miki don Allah za ta saba mu sai ta sun kuyar da kai sai ce to wallahi saba wadda take mu me yawa take mu amma ta taɓa ji ya gaya wa ɗan sai ta ji gaba mu guri kawai da Allah za ka je ka zauna da ita ka je ka zauna na kula ka zo abin da kawai wa'azin da ya bace yake ba ta saba mu yake to wallahi abin da aka yi ma yanzu ko ɗaya bisa goma sa ba ya ma ba abin da ake yi ki kawai za ka tashi ka zo a kan abu yalla ta shi ka babu wani kawai ƙararsa rana ɗaya ne kullum ana abu wai rana ɗaya ne ta wanda abinci a kan gas ya ƙoli shekara biyar goma ba taɓa bari waje sau ɗaya ba su ya kwashe da shi ke nan ba su ba tambaya na ce don girman Allah ta taɓa yi yadda ya amince sau ɗaya sau ɗaya ya ƙara da zarwani yanzu akwai wanda na sani gida ana ta cewa sai yi haƙuri da wannan ranar kawai zai shiga wannan aiki za su sa da bakin su yake gaya ya ce da ya ji kowa suka ne ya fito an ɗaura wani ba ana hadda masu damar hula irin abun abokan nan ana ta ɗaga shi ana tawaye an yi hotuna an yi adandan kawai sai kuma dare ya yi kowa zai su ji ba ku baban da ya faɗa haka babansa kakanninsa yan uwansa kawai sai ta kuka wallahi bayan ya haifi ya'ya biyu muna hira ko uku ne zai ke mu ai wallahi sai yanzu yake gane wannan kalma wannan kalmar da aka yi ta faɗa yake yanzu yake gane ta a aikace cewa sai ba hakuri yau ka gane wannan yi za muke kan yawa matasa yanzu dan ka gane ka ɗan dirama su fice ka eh ka sani cewa idan ka fara zai cin yanzu to sai ka ji gidan ka shuru a sai ka ga wutuwa da lafiya lau da muke ganin wani mutum sai ka ji ba a dukan a domin dama ya tafi da wannan niyyar idan bai tafi da niyyar ba shi ne yake zuwa ya sha wahala yana jin cewa ai a ta tsakanin mata da miji bata wanda ake yi shine jin cewa kamar ni shi ne janyo ita ma matar da rika jin kamar ni shi yake janyowa saboda wannan alaƙar mai ƙarfi ai akwai wanda yanzu zai ma abu ba za ka damu ba ma ko amma idan aboki ke na jiki ko wanda ke da jiki ne ji abu da dame ka haka ne to abin da yake faruwa ke amma idan ka sa a ranka shi za wani wani malami ne ya fito wata kalma wanda na ji ta yi tsauri yake cewa wai ka auro mata tun da dandan da karka jin ka auro ma hukunta Allah kar Allah waje Allah kuwa ya Allah ya ce ka ce jo mai da yake saboda duk lokacin da kai ma kwa ba yake ji a cikin hukunta dari ne ba daya yake to yake amma ba ba ga ya fata kai ba lafiya lau za ka laura hajiya ta yi kiba yake lafiya lau za ka laura ba wani abu da zai rika damu Rubefe wato kaga mala yake gaya mana anan wal ilma ala daiha da hakuri a takar ka ce wata mai hajiya wa gadabi ha da kujinta iktida'an bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda ko da annabi alaihi salatu wasallam faqad kana nisa'uhu yuraji'uhu matansu suna faɗa ya faɗa wai kai ka ce ba za a faɗa ka faɗa ba kai wani ya zo kawo sai na Umar kara yana zuwa kawo kara da ya a zoro da yaji mace su ta kurji ne gida bada da ya jiya ki ko sai na Umar da ya ji wannan abu sai irin wannan abun da ake bari ya ban mata gidan ita ce dai mata ba za ga haka sai ta waye fito kawo yana zuwa ga mutum ya ji ya ji ba Allah ya zo zo zo ya akai ka zo gida sai ce wallahi kara na kawa sai na ji abin da ake mun ma na fulani akan na sai ya dariya kawai sai ce cikin bawan Allah alkhairin da nawa ta yi ba kafin ta yi ma fana nawa ta yi ma ita alkhairin muke kallo mu kau da kai lokacin da su sai ka zauna lafiya ka duba ba sai na Umar da ake magana cewa ya ba hanya ke dan baya ji to ga shi na ne ban faɗa biya to sai ce wata ajuru ka ga ai wata ran da yaji wannan mata yace sai na Umar yace ni ne nake faɗa kina faɗa tace kwarai kuwa sai ka je gidan annabi ba ana faɗa ya faɗa abin ya baki mamaki sai ya fito yana fitowa ya tafi gidan annabi daidai sai ya fara samun na na'isa sai ya sallama ya ce shin gaskiya ne annabi na faɗa ku faɗa ta ce da ya ka tambayi ƙarka ta gaya ma da baki da baki yana zuwa ya tambayi hausa ta ce gaskiya ne suna faɗa ya faɗa wannan ɗabi'a ce na mace ta ɗauka a haka ɗabi'a ce kare kuwa kai ne za ka iya mata fushi a kan kana zuwa da shi za ka zama nama sai ka zama nama za ka gane billahi da kafin ka faɗa ba ta gama faɗa yanzu ajiye ba za ta gano ba shi kawai da tattara ba ba gangare ka biyo daga baya duka biyu kare kuwa kake wani ba za a faɗa ka faɗa ba daidai ibtila'an da rasu faqad kana nisa'u wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ana iya samun wata a cikin su ma ta kaurace masa ayinin gida ila al-layl har zuwa dare ba ga aya ba da kana ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaji marzat azwaji wallahu ghafurur rahim ka a ga wata sauka na na aisha da hafsa wasu suka ce kuma akan mariya ta kifiya ta sauka amma dai azwabul nuzul din gabe da zai bamu zubi da kawo da sauran malamai masu azwabul nuzul an kawo wannan din cewa ka ga akan matan da ya haramta wa kansa abin da yake halal ne a kansa ya zo yana fara kuma aka ce wa ya gaya ba saboda ya ce yanzu kaza kaza suka ce wa ya gaya ma da yake na ba'ani al-alimul kabir wannan tabi'a wani idan mutum ya giya wannan to zai zauna lafiya haƙƙi na uku ne za mu tsaya domin awa ɗaya ba da ba da mintuna biyu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah mana bakin sarki ya yi mana insha Allah ta'ala sati mai zuwa alwasam a samun kuma za mu biya mun biya wannan sabuku muna rubo ku bi da suna ya dawowa ko kuma ka kaza Allah ya ji kan magabatan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa waɗanda suke mana siya da addu'o'i Allah ka biya musu bukatun muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da gobin ga maɗaukaka kun ji da al'umma su ce Allah ka yaye su muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya da suke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu masu kasuwanci da ayyuka Allah ka shiga al'amuran muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da gobin ga maɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka tallafa mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binga Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم Thank you.